ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء يا أمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تعفي لنا بالذكر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم za mu tashi akan kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhukin mukarrama a jiya mun kwana akan iskar nan ta Abdullahi ibn Umar Maktub wanda a dalilin zuwan da ya gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da Annabi ya yi baki na waɗannan manyan shugabanni na Qurayshawa sai da wani Annabi bai saurare shi ba Allah ya saukar da wannan sura wanda Allah ya gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi Abdullahi bin Maktum din watakila shi ne wanda zai wa'azantu su kuma wannan masu abin duniya a amma ba su kasa na fa'anta fa'anta lahu tasadda wanda yake da abin duniya manzo Allah wanda ya wadatu ga barin da'awar ka ka karkata gare shi shi kuma ba zai amfana ba zai wa'azu shi ne Allah yake yin ainihin yake gaya manzo Allah ta sai kalla innaha tasira da yawa daga masu tafsiri sun fassara wannan kalla da cewa kamar yadda mutane kalla ana cewa rad'un wa ibdalu ma sabaqa hali ni na kaji kalla ku tana bata abin da ya wuto a bayan ko kamar yadda Allah yake faɗin a a ya fara zuwa Qur'ani ko kalla sai kuruna da ibadatu ko inda Allah ya faɗin kafirai ma sun da kafirai iyayen gida za su taimaka musu Allah sai kalla sai kuruna da ibadatu to ji daga kalla tana yin rad'un ne wa ibdalu ma sabaqa to nan kaga babu wani zance na shirka ko wani zance na wani kafiri illa wannan zance na ikaf din da Allah ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai ba su fassara kalla din da la tafa'al mithla zalik wato kamar madmunin jumlar da cewa manzon Allah ya karkata ga waɗannan manyan shugabannin Qurayshawa saboda yana kan za su za su musulunta sannan ya rabu da wanda yake musulmi ne mumini na kwarai to kalla din ba zan to annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba kada irin haka din ta faru ka ainihin rabu da wanda shi da ban naka ni shi da mu'mini ne saboda tsaran wanda shi bai riga ya shigo kar ka tsara yana sai kalla anan ya tafi almisla zalik wato kamar ibdalin ne li madmun al-qisas salika to amma wasu malamai sun yi taujihi cewa kalla din ba da annabi take magana ba a ai in an kalli kissar da muka mutu jiya shi wannan kafiri musamman shugaban su alwalid bin al-mugira manzo Allah ta sanar da yi da suka rubu annabi annabi yana karanta min alqur'ani ne annabi yana gaya masa cewa hal tara bi ma qul min ba'd wannan abin da kaji ina karanta na qur'ani kana ganin akwai wani alba a ciki shi ba ta a'a wallahi ma bi min ba'd wannan abin babu wani laifi abu ne mai dadin ji kawai dai ni ban yarda da shi ba ba to da haka wannan kalla din wannan zancen kafirin alwalid bin mujira da yake iradi gaban alqur'ani to zai zama na kalla din rabu'un ne ni kalami wato wannan kafirin da yake inkarin alqur'ani duk da cewa Allah yana gaya masa to shi Allah yake wa tsawa cewa to kada ma ya ƙara sauraron kar ma Allah ya sa ya tsari ta idan sai ka Allah ce innaha su wannan ayoyi da manzo Allah yake karanta masa yake cewa al tarani ma ulil ba to wannan ba ayoyi tafsiratu wannan ayoyi ne na wa'azi da aka fadakar da shi kuma gashi yana baya su to wasu malamai suka fassara kallon akan cewa wato radkun ne da shi wannan kafiri da marmunin zancensa kuma wannan ya fi ainihin ya fi yin mutabaka da inna ha tasira saboda an ce kalla an yi radon an ce ba haka bane inna ha tasira wannan fa abin da ake wa'azi to daga jin wa'azi ka san wato tambihi ne na abin da at-tanbihu liman ata an yakuna al-insanu nasiyahu aw ghafala anhu shine at-tasir abin da kuma ila ya manta ko bai yi ba to haka a halin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ga wata ta faru annabi ba wai ya manta cewa Abdullahi bin Ubay sahabi ne mai daraja ba saboda babu wani abu na ainihin rafkana ko mantuwa a tare da annabi a wannan wajen to haka cewa inna ha tasira ba zai taimaki a fasar kalla da cewa annabi ake wa ainihin ita bu cewa kare kara sauraron koyar da mutane daga ya fi daidai a ce kalla wato wannan kafiran abinda manzon Allah yake faɗa musu suke inkari a lokacin dan daga ranar tashi tashi tafi tafiya tafiya su to Allah ya musu tsawa to abin da yake din ku ciyaya fa innaha tazkira haƙiƙa wannan abin da manzo Allah yake ba ku kuke kin karba shine innaha din ay as-sura ko kuma al-ayat wannan ayoyi to tazkiratun wannan wa'azantarwa ne tunatantarwa ne lil khalqi ga halitta sannan faman sha'a zakarahu duk wanda ya so zakarahu zai iya tuna wannan wa'azin ma'ana a ya karba abin da faɗa din ya wa'azanci ya masa aiki ma'ana a zikir a nan ai hasi da zalika hatta azamin duk wanda ya so ina da damar da zai yi wannan a kamar yana nuna wato saukin lamarin karɓar wa'azin nan abin da ke na wa'azin nan abu ne mai sauki mutum baya buƙatar wani dogon aiki kafin ya gane qur'ani kafin ya gane gaskiyar ayoyin qur'ani yadda abu ne da mutum yana so zai iya yi ma'ana abin ya rataya da yardan mutum daga rai da kuma in misalin kal yadda mutum ransa ya tafi da neman gaskiya yake kamar yana ce liman sha'a yakum an yastaqi ko mutum in ya so to zai iya yi ba wani abu ne da su ya wahala ya dogon tunani shi da kamar sha'a da karahu wanda ya so wannan wa'azi sai ya karba ya amfana da shi a cikin kuma nan akwai muladafa ga annabi a yadda ba su cewa ayoyin farko na itab ne to wannan ayoyin da kalla innaha tafsira kuma sha'a zakara zai iya yiwuwa a kowace mula ta fama ga manzon Allah tunda shine farkon wanda ya ji Qur'ani kafin kowa ya shigo to kuma Allah yana ga manzon Allah kalla inna ha taskiya wannan ayoyin ya manzon Allah sai ga musu ba su ji ba kar ka damu darsin jin nasu wa'azi ne faman sha'a ga harahu abu ne mai sauki wanda ya so yake da niyyar karba shi da zai karba to da kar ka damu da sai wani babban mutum irin su wani da bin Mughira irin su Utba bin Abi Jahal karka damu da wani babban wani ya karba a wanda ya ce Allah ya nufa yana da rushi ne zai karba kamar shi Abdullahi bin Umar Maktum zai ka ya manzo Allah karka sa a ranka dan wani babban mutum ko wani ne arziki ya taho da niyyar yana son karba da kuma wani wanda yake talaka ne wanda yake yana cin ammawa shi ya riga ya karba to shi wannan yana cikin man sha'a shi kuma wancan baya cikin man sha'a manzo Allah karka damu haka man sha'a zakarahu wanda ya so zai wa'azanci fi suhufin sannan kuma Allah sai ya tabbata faɗan girman wannan wa'azin da abin da ya kusa Allah ta fi suhufin wannan wa'azi na alqur'ani ya tabbata fi suhufin a cikin waɗansu takaddu wannan khabarin sani labari wani biyu a kamar kalla inna ha tasira kamar sha'a zakara wannan jumla kamar sha'a zakara kamar zaman ai itiradi ne tsakanin khabar na farko da khabar na biyu kamar Allah ce inna ha tasiratu fi suhufin mukarrab wannan wani wa'azi ne da asalin wannan wa'azi na alƙur'ani ya kasance ne fi suhufin a cikin waɗansu manya-manyan takardu masu daraja mukarrama masu girma a gurin Allah a nan yake a aji nan a asuf malamai sun fassara shi da ainihin wasu malamai sun fassara shi da Allahul Mahfuz shine wato wannan allo na kudura wanda a nan alƙur'ani yake a rubuce daga nan ake kira ayar da za a turo mala'ika a nan yake inda Allah yake faɗin alam ta'lam anna Allah anna Allah ya'lamu ma samai wal ard ta'ala ta inna zalika fi kitab ko duk abin da Allah ya hukunta an sama da komai yana nan a rubuce a wannan littafi na lauhul mahfuz to qur'ani ma yana daga ciki daga nan ake saboda nan fi su kufin mukarrama wato wannan wa'azin da ayan qur'ani ta tattara akai a rubuce ta a wannan allo mai girma shine sufin mukarrama ko kuma sunan din yana nufin kadai abubuwan da aka rubuta Qur'ani yanzu a ƙasa lokacin da Annabi yake karantar da shi saboda akwai sahabbai da musu ai kitabul wahi ko wanda su suke rubutawa to suna rubutawa ne a ainihin kamar fatar dabbobi da allanka faɗa na dabbobin da aka yanka aka cire allanka faɗa su da tankar dabino wannan bawan da bayan dabino a kankare shi a rubuta to wadannan abubuwan da ake rubutawa su ne absurd kawai ma ka daga alaihi al'aurat abinda yake a daidai daga masu takardu a yanzu ke ɗaukan wannan rubutu to Allah ya nufin Qur'anin nan yana a rubuce a gurin wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce a tillace kana shine a suhufin a wannan fadilin fi suhufin mukarrama yana a cikin ko a cikin wannan abubuwan rubutawa da sahabbai suka rubuta ko kuma a cikin asali yana a can alawul mahfuz a wurin rubutawa a mai kyau ko kuma akwai fadilan kuma fi suhufin nan ma'ana yana nufin asubul mukarrama wanda littattafai ne ko takardu masu kyau ne to wani fadin kuma malamai sun ce yana nufin wato littattafai na annabawa da ya gabata saboda Allah yana faɗi cewa wa innahu la fi zuburil awwali ko wannan qur'ani sun yana a rubuce a littattafai na annabawan da ya wuce duk akwai awwal ma'ana ma'anar da awwal da yake ciki akwai kaga fi suratul janna mun samu wato bayanai ta fuska uku akan fassarar shi kuma kowanne yana da shahidi ko a lugatta ko kuma a wata aya to qur'anin nan wa'azi ne wanda yana nan fi suratul mukarrama a cikin takaddun nan ko altafan annabawa da suka wuce mukarramatin wanda yake ababen girmamawa ne inda Allah ya abun Allah marfu'atin wanda yake madaukakiya ba na idan mun fuskara a suhuf din da allallan mafus kaga marfu'atin din yana nufin marfu'atin fis sama wanda an dauka shi a sama yana a sama ne ba a ƙasa yake yana a duniya sama can saman sama ta bakwai ko idan kuma mun fassara shi a suhuf din yana nufin abubuwan da sahabbai suka rubuta to nan marfu'atin din yana nufin al-irtifa al-ma'anawi wato marfu'atin ababan daukakawar daraja ne a gurin Allah marfu'atin mudahharatin sannan ababan tsarkakewa ne min masu shayaɗi ma'ana ababan tsarkakewa ne daga duk taɓawar wani ƙazantacce بأيدي كفرة أهم كفرة الكفرة يتي أي كتبة هذا شيء ما أنا من هذا يا مفسر cewa masu rubuta ake nufi ko kafara saboda shi askatir yana nufin alkatir wato wanda ya rubutu shi ka ma da littafi babban littafi ana ce masa sifir ko sifiri na kaza wato saboda mu ya annahu yuwaddihu lahu lillah saboda mai rubutu shi ke wadda abin da za a karanta din a gani in ba rubutu sai a manta to bi aidi ta farafin wannan yana a hannun mala'ika ainihin sahabban annabi nan wanda suka rubuta suka adana katabatan yansaquna hadhihi al-lawhil mahfuz to kuma idan mun fassara shi a lawhil mahfuz din to a tafara ne wato zai zamana zai zamana ismul jam'i zai zamana ismul jam'i ne na ainihin as-kathir dan aike kenan wanda in an dan aike ake ce musu sufara yan aike kamar an ba ta doji haka to ismul zai ta ce akafara wato su waɗannan mala'iku waɗanda suke ɗauko shi daga Allahul mafus su kawo mala'ika ne ya kawo manzo Allah sai ya kafara ne to haka wannan yana da fuskoki da dama wajen ma'anarsa to da ari kafaratin littafi ne mai tsarki a hannun waɗannan mala'iku kafaratin masu ɗauko shi daga Allahul mafus kiramin barara shi kuma wannan aya ta kiramin barara ya taimaka wannan fassara din saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya fassara wannan ainihin alkiramul barra din kuma ya ayyana shi da sunan mala'iku ba ta ɗauko qur'anin nan manzo Allah ya san cewa allazi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma astafarat alkiramul barra mutumin da yake karanta alqur'ani sannan kuma goni ne wajen karanta qur'ani ya iya shi baya bada ya haddace ya kware to wannan Allah yana taimakarsa da mala'ikun nan kafaratun kiramul barra yana tare da su kaga wannan hadisin ya fassara idan manzo Allah ya faɗa ne da ni da ma'anar fassara wannan ayar dan zai iya manzo Allah ya faɗa ne ba da ma'anar fassara wannan ayar su ma sun nufin ya to idan manzo Allah ya faɗa ne da ma'anar fassara wannan ayar to kaga ba wani fassara da za ta aiki bayan ta manzon Allah sai da kai ma tafarkul kiramul barara malaikum ake nufi kiramul masu girma a wurin Allah bararatin manazarta ai mutu'ina lillah barara wato jam'i ne na kalmar albaru a larabci. Albaru shi ne al'afi da fi'il albir, wanda aka ta aikin alkhairi ko, da fi'il albir kuma shi ne al'insa. To ana gaya wa muminai, ana gaya wa mala'iku. Sai dai a tartibin a ainihin istimalin Qur'ani ya farin jayar da a haƙƙin muminai, sai Allah ya amfani da jam'in kalmar bara, saboda akwai albaru akwai alba. Albaru shi ma ismu fa'il ne na fa'ilul jif to amma shi an fi gaya wa mutane wanda shi in za a jami'i da ana yin jami'in albaru ne da al'abarara kamar yadda muka yi innal abarara na fina yi ko shi ne abin yi shi a baya to wannan shi an faɗa wa mutane mana ka ce ce al'abara amma idan ka kama albaru wanda ta fi ƙarfi a aikin alkhairi din wanda shi yasa Allah bai ana da sunan Allah ma akwai albar saboda wannan ya fi ƙarfi a bada ma'anar nagarta to idan za a faɗi mala'iku to su qur'ani sai faɗin mala'iku da jam'in baru sai a ce musu barara kamar nan bi adi kafara kiranin barara mala'iku kenan amma idan bayan Allah na gani sai a ce al'abra amma dukkanin su ma'anar su daya wato al'ati bi fi'il bir to wannan yana hannun mala'iku ne kafaratin kiranin masu girma wa Allah bararatin manazarta mudi'ina lillahi ta'ala wa humul mala'ika su da mala'iku قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه ألا قتل الإنسان wannan kalmar kotila da larabci ana kawo ta ne da sigatu du'a ko za ga dukkan malamin sama kan aka ce qutulal insan kamar qutulal kharrasu wannan addu'a ce ga ce Allah ya la'anci ma da niyyar addu'a Allah ya la'anci mai wannan sifa wa qutulal kharrasu ma fi wa Allah kariya Allah ya la'anci su to amma ana a haƙin Allah in Allah ce qutulal insan kaga ba zai ce Allah addu'a yake ba to ana sai a tafi daga ma'ana ta ce nan ba addu'a ba ce duk da yake a harshen larabci qutila da babun addu'a ne da bambanci ko tsakanin kutila da kamar katala haka idan katala ne kamar katala humulla shi wannan kalma ce du'a'iyya amma ta da kamar ana nufin Allah ya riga ya la'ance su amma kutila wannan mai babu Allah ya la'ance su a babun Allah a haƙin Allah ta ce wannan kalma ce litahqin wa tahwi wato an nuna wulaƙanta da alƙadarin su wato kutila al-insan Allah ce mutum ya la'antu ya tsinantu mai wannan sifa din ko ne mutum ne ba wai a baban Allah Allah yana addu'a ne ba saboda Allah shi ake addu'a a roƙa to ba za ta Allah kuma yayi addu'a ba ya roƙuwa kenan saka kutul al insana hakin Allah kuma Allah ya nufin mutum ne wannan sifar to la'anan ne Allah ya faɗi haka ne ne littahaqi dan a wulakanta wannan mutum to wani mutum ne wanda Allah ya wannan la'ana ta kutul al insan Allah an mutum Allah ya tsine mutum to anan malamai suna fassara da gaske ai aljin ma'ana an istijraki duk wanda yake ya amsa wannan sunan yana ciki in dai ya amsa wannan sunan na mutum to siffar da ta yi baya ta shigar da shi to yana ciki kan kudulan insanu ma akfaru ma ma ke kafircin mutum to duk mutum wanda ya kafiri to yana cikin wannan siffa din to tana ka wannan al-insan istijraki ne amma istijrakin kuma mahsun bi takhfif al-aqli ma'ana mu'azzama afradul jins kenan ba dukkanin mutum ba dan akwai kuma mumini akwai salihi akwai wanda bai tuntunta wannan la'anan ba kun ga mutum anan ana nufin ai mu'azzamul afrad mafi yawan mutum wanda yake a wannan jinsi ko kuma al insan din anan ma al insan ai al ahad ne wato ana nufin mutum bin jinsi haula'i na tabi'i mutum irin waɗancan mutanen wanda manzon Allah ya kalle su ya saurare su ya karanta musu alqur'ani amma suka yi wasu suka ce sun ji Qur'anin nan daidai ne amma dai kafin sha'awa to mutum wanda ke a irin jinsin wannan mutanen to wannan mutum la'anan ne shi ne al'insan ana Allah ya ce ma akbar wannan siga ta ta ajibi kuma Allah ya ce mamakin girman kafircin mutum ne wannan sifa da ko kuma ya zama da istifhamul litawbih istifhamut tawbih ko kuma ce ma akbar wannan wannan istifhami kamar Allah ya tambaya ne me zai sa mutum ya zama da kafiri bayan dukkanin ni'imomin da Allah ya tun daga samar da shi har zuwa ta duniya har abubuwan da Allah ya bashi abin da yasa anan yace istifhamu tawbih saboda Allah a gaba zai faɗi waɗansu ni'imomi da yawa mutum to kuma nan Allah ya nufin me zai sa mutum bayan wannan ni'imomi akwai ni'imatul ijab Allah ya samar da shi daga babu Allah ya bashi dukkanin dalilan da su taimaka mai ya rayu asbabul hayat Allah ya bashi duk abin da yake bukata a rayuwar duniya Allah ya bashi to me zai saka mutum ya kafirci kira ta zai zama istifhami ne kenan na tauhid bai kamata mutum da aka yi masa alkhairi ya fuskanci ya taka wa alkhairin nan da siya ba ko kuma ya zamana kamar yadda malaka fassara ya zamana wannan ta'azim ne sai ma akfarahu abin mamaki ne ce mutum ya zamana kafiri ko daga malamai sun fassara al-insan anan da usbat bin abila kuma an kuma tafsirai za a da dama sun kawo iskar duk da yake iskar ba ta da alaka da darasin suratu abasa ma'ana ba su da alaka da wannan darasin zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi tare da wannan makahu to amma da yawa malaman tafsiri sun ce iskar shi ake nufi shi Uthman bin Abi Lahab ya musulunta da farko da ya musulunta to ba shi da yana da yana da wata bukata ta kuja wurin babansa Abu Jahal shikenan sai baban nasa ya hana shi kuɗi to daga baya da ya maza akan wannan bukatar kuɗin sai baban ya ja shi jiki ya ba su wannan kuɗin masu tsari ne ba amma ba sai ka daina wannan musulunci sai ya yarda yana musuluncin ya karɓi wannan kuɗi masu yawa da yake nema abun babansa Abu Jahal to da ya karɓi kuɗin to ya kuma zama na yau baban dabara ya karɓa ya karɓi da musulunci to da karɓa sai ya turo a nan a zo a gaya annabi cewa inni kafartu bin najmi idza hawa wannan abin da zara ga da wannan najmi idza hawa yanzu na kafurta shi na daidai da shi to da manzo Allah ya ji manzo Allah sai bai ji daɗi ba saboda samun imani dan gidan Abu Jahal to zai taimaka da da'awar musulunci a ga makiya musulunci ma ga ƴaƴan sun fara shiga musulunci to manzo Allah sai bai ji daɗin kafircewar da yi ba sai ya masa bakar addu'a sai ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ka bashi Allah ka ɗora wani kare a cikin karnuka a cikin karnuka da yawon gidi to Allah ka ba wani kare daga karnukan ka nasara akan utuba to da yaga haka Ukbar bin Abi Jahal sai ya tsorata sai ya ga baban sa Abu Jahal yace gafa abin da ya faru Abu Lahab sai ya kunna shi Abu Jahal Abu Lahab sai ce gafa abin da ya faru amma mu da yin wata addu'a ya ce Allahumma salli alaihi kalban min tilal yace shi ne da yace eh sai to gaskiya kana cikin damuwa saboda duk abin da Muhammad ya faɗa sai ya faru wannan addu'in mai shi ya faɗa tana cikin dawo saboda haka duk inda zai je sai ya samu masu daji ya dauki masu daji da yawa ake yin kuɗi da yawa duk inda zai je ana gadon sa ana bin sa saboda kada a je wani kare ya tumbe ya tsalle ya faɗo kansa shi kenan suka tafiya ta kama su suka tafiya ya dauki mutum wajen mutum ɗari ya biya kuɗi da yawa su ne masu gadin sa da aka tafiya inda zai kwana da daddare to mutanen da ke tafiya da shi masu gadin sa duk da dare yayi kada a kwana a gunnan saboda wannan gurin wadan kasirus bi'a akwai namun dawar kura ya yawan gaske kuma karka manta akwai addu'a Muhammad tana bibiyar ta kar mu kwana abun shi kuma ya ga ya gaji dare yayi kawai dai shi mai gadi shi ya bace shike ne kwanta bacci shi kuma suna gadi da makaman suna gadi kada wani abu ya taba shi yana fara bacci shi wani sai sai dauke shi bacci na dauke shi ko sai wani zaki ya fito daga dajin zakin nan ya zo da mutum tsarin nan da suke gadin sa ya dinga tsallaka mutum ɗaya bayan ɗaya duk wanda wutar sai ya shishi na shi sai ya zuba shi yake nema ba sai da tsallaka mutanen nan duka ya tsallaka kan wasu mutum na bila yana shishi na shi sai ya sa baki ya yayya da shi ciki tashi cinye naman sai ya gargaza shi to malamai sun ce wannan ayar akan shi sauka addu'a manzo Allah ta sauka kansa shine kutula al insanu ma akbar ma maki ka ka musulunci a hannun manzon Allah sannan a dalilin kudin ko batun sun saba kadin musulunci to malamai wasu sun tattara ayan nan da cewa ainihin akan utbat bin abi lahab ta sauka fa qutila al-insanu ma aqrahu ma matin kafirun mutum min ayi shay'in khalaqa Allah subhanahu ta'ala zai yi ainihin wato husnul taqallus daga labarin waɗancan zuwa wani darajar nan Allah zai faɗi irin yadda ya halitta mutum amma nan Allah ba zai faɗa ne ba zai faɗa ne a babun ainihin a babun nuna halittar ɗan adam kaskantaccen abu bane ba kamar yadda a ayoyin baya na can surkun naba Allah yana da suratul murtala sai da alam nakhluqukum min ma'in mahin ko Allah yana halittar ɗan adam daga abu ne kaskantacce mai rauni aka yi to yadda aka yi daga abu mai rauni babu mamaki Allah ya iya dawo da halitta tunda man da ma ba ta da ƙarfi kaga ba abin halittar ne abin lura ba ma'ana wanda ya halitta inda Allah ya yi da abu mai rauni kamar ruwan bani to Allah zai dawo da halitta to amma wannan shi min aisha in khalaqa ba ita tana nuna cewa halittar dan adam daga abu mai rauni ba wannan Allah bisa fahimta ba nan sai Allah ya sani na kawai wato itqalu sun'a ma'ana yanda halitta take da abun mamaki to fituwa halitta saboda ya kamata ce kowane abu irin wannan dukin ne zai bari yanda halitta take daga abu ne ma'i ruwan mani abu ne mai kauri to ba zai yi a tsarin hankali a kuma ruwan mani ya halitta tsoka da kashi ba haka hankali ba zai yi ba to saboda a nan Allah ya nuna kawai wato taurin yana da abin mamaki aikin Allah ne sai ce min ayi shay'in khalaqa da me to aka bayar halittar mutum da ya zama mutum take ganin sa saboda in ka bi zaka ga to lalle a halit a hankalin dan adam wannan tsarin ba zai bada halittar mutum ba dan Allah ya so halitta kawai kudura ce a Allah min ayi shay'in khalaqa istidamu tabarin ko sun bayyana yake kuma Allah ce min nutfatin khalaqahu Allah ya halitta nan ne daga ruwan bari khalaqahu daga shi Allah ya halitta sai ta sai Allah yana haifa ce faqaddara a ranar bai wuce da fadin cewa min nutfatin summa min alaqatin sauran kuma da kawai Allah sai nuna maka aikin nan fa wani abun mamaki ne kawai na Allah yadda in ba dan Allah ne yana kudura ba haka ba zai yi ba min nutfatin khalaqahu ko kuma yadda Allah ya faɗa a kalin zurul insan mimma khuliqu a cikin dare khuliqa min ma'in dashi ko to min nutfatin khalaqahu Allah ya halitta ne daga dugar ruwan nabi faqaddarahu sannan kuma Allah ya gwargwadanta ba na at-taqdir wato ja'alahu za qadari Allah ya halitta halittar nan mudda bayan mudda tana canja tana canjawa kuma sannan wa atqana fi ahsani suwari Allah kuma ya kyauta halittar nan shine adan at-taqdir Allah ya gwargwadanta halittar daidai yadda ya kamata faqaddarahu Allah ya sanya shi alaƙatan da ya zama gudun jini sun man mudugatan ya zama tsoka ila akhir kilka har zuwa ƙarshen halitta ya zama dan aka halitta shi ya fito duniya yana girma har halittar sa dai ta fito da fakaddara hunan yana nufin kamar yadda faɗa a can a cikin suratul furqan ko wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran Allah ya gwargwada da halittar daidai bukata Allah ya mutum da hannaye da aikin dace da kafafu da aikin dace da ido da kunne da kowane abu akwai wani abu na bukatuwar jikin dan adam ba kuma dan adam ne cewa Allah ina bukatuwa in zuwa gaji kai ne ba a Allah ne ga akwai bukatuwar ya ji shi ne a takadirin Allah Allah ya gwargwada da halittar da duk abin da halittar nan za ta bukata sai yayi a halitta a jiki sannan bayan ita bayan jiki kuma sai abin da halittar nan za ta bukata wato abin da yake abin da zai taimaka wa halitta da adam ya iya rayuwa to shi ma sai Allah ya tsaya shi Allah zai faɗa a gaba nan ga jikin da duk abin da ke bukata ji da gani hannaye da kafafu duka Allah shi yayi shine fa qaddarahu taqdira Allah ya kyautata halitta sa summa sabila yassara sannan bayan ya halitta nan kuma as-sabila hanya kuma ai tariqa khurujihi min batni ummihi a wani fadin malamai suke as-sabila anan Allah yana nufin hanyar fitowar mutum daga cikin mahaifiya saboda dukkanin mutum duka da kaga an ce ba haihuwa ta kabe sai an yi aiki kaga ai yanzu ne ba ke yin aiki amma da ba a aiki to dukkanin mutum akwai wata mudda da kuma wata kurwa da bi'iyya ma'ana wani da ban san ya zan ce ba ina cewa kamar force wani karfi na halitta na karami haka Allah ya nan karfin zai tunkuɗo wannan ɗan sannan kuma wannan ɗan da ciki ai haka ɗan jinjiri ba shi da ƙwari ba shi da ƙarfi amma Allah ya ba shi wannan ƙarfin da zai fito ya duniya shi ne uwa tabi'iyya ko wanda shi ta malamai suka anan suka yi wa al-Imam Malik tafi cewa a da yanzu ba a fiye akwai fikin da malamai suka aje cewa idan mace dan cikin da ya yi ta haihuwa sai ta mutu cikin nan yanzu ya zo muddar haihuwa da ranta kuma sai ta mutu kada shi dan cikin nan bai mutu ba to ya za a yi to malamai sai suka bada kofar cewa duk da za a yi a fito da shi sannan da inda an tabbata da ranta ko da ko za a farka kuma da lokacin ba ba a yi fiye to ko da ku ta da sai an farka cikin mahaifiyar nan a ciro wannan dan wannan ya halatta ba za a kalli cewa mutum idan ya rasu jikinsa ya zama na haramun a taba shi ba za a kalli wannan ba saboda maslaha wancan ne rasu to dai da to imam malik an sai da rubuta ba sai ce a'a wa in qudira ikradu min mahalli idan akwai yadda za a yi dan nan a fito da shi ta gaban mata yadda ya saba a yi haka to a dalilin wannan mas'alar malamin da imam malik ainihin ta'aqili sai ta ai wannan ba zai yiwu ba saboda kamar imam malik shi yana duba ya za a samu maslahar din mutum biyu da ita uwar da ta riga ta mutu da dan ita in za a fito da shi daga mai ita ai wannan ba zai yiwu ba saboda fitowar ta gaban mace yadda aka saba wannan ba zai yiwu sai inda ne a cikin uwar saboda akwai wannan nasar da karfin na halitta wanda shi ke ba da hanya ya fito yanzu babu shi saka wannan ba zai yiwu ba saka saboda wannan matsala wannan sanin haka sai kuma imam malik ta yi wannan abin da ya faɗa a wannan gurin wannan matsala ba za ta karbi wannan fatawa ba ta yadda za a fito da ainihin ta gaba kamar yadda ya saba in dai uwa ta riga ta ta mutu to sai ta nan Allah yana nufin asabilan anan wato hanyar fitowa a wannan fadar amma wasu daga malama sun fassara asabil cewa ba hanyar fitowa ba Allah yana nufin ma'ana asabil ila ma'ashi summa sabila ikram Allah ya halice shi ya gurgurda mai halitta to dai hanyar da zai biya rayu hanyar neman abinci hanyar neman abin sha hanyar duk abin da dan adam yake fata na rayuwa to dan adam ya san sai ka wannan astabil din anan astabila ila ma'ashi yake wannan yayi daidai da fadin Allah qalu rabbuna allazi a'la kulli shay'in khalqahu summa hada to ubangijin shi ya ba kowa irin halittar da ya bar shi sannan kuma summa hada kuma Allah sai ya shirye mutum zuwa hanyar komai idan ka duba za ga a wajen summa hada malamai ta cewa summa hadahu ila ma'akalihi wa mashrabihi wa malbasihi wa mantahihi wannan abu guda hudun ba wanda ke koya mutum ba wanda ke koya mutum cin abinci ba wanda ke koya mutum shan ruwa ba wanda ke koya mutum nau'in sutura ba wanda ke koya mutum yin aure duk wannan mutum ne da fikira yake gani haka ne to shine asabilan hanyar da za ka kai shi ya dukkanin abin da a rayuwarsa ke yayi to Allah ya nuna maka wannan hanya din ko kuma sun masabila ya tarahu ma'ana hanyar da ta sada shi ma da yadda Allah kamar yadda muke a sokul insan inna hadainahu sabila ko to anan kamar yadda na sha faɗa idan ya zama kalma tana ɗaukar aksar mai ma'ana to sai a ce kawai a yi jam'i su duka Allah yana nufin dukkan wannan guda uku Allah ya hore wa dan adam hanyar fitowa daga ciki in ya zo duniya hanyar da zai biya nemi rayuwar ta duniya da kuma hanyar neman yarda Allah duk Allah ya hore wa dan adam ayattarahu ma'ana da Allah zalika yasiran alai Allah ya sa dan adam cikin sauki zai gane wannan summa amatahu fa aqbara to kaga yin azafi da summa sabila sarhu summa amatahu ya gaggata tafsirin da yake summa sabila yana nufin hanyar rayuwa saboda adam yana bin hanyar rayuwa yana tafiya nema yana tafiya haku sirrika ta na rayuwa kwaɗar sai ya karo da mutuwa kaga nan da Allah ce min nufata kalaka wa faqaddara summa sabila ya sarwa Allah ya nuna masa hanyar da zai rayuwa sai kuma summa amata yana tirawa kuma sai ga mutuwa kaga wannan summa amata wannan tartibin da summa ya nuna a sabila a can ya gaggata da hanya ta rayuwarsa wannan da aikin Allah ne summa amata sannan kuma Allah summa amata sannan kuma Allah sai ya karɓi ransa ta akbarahu sannan ai da ala yafi kabarin ya sirhu ya ba shi kabari a nan zaka iya ganin to menene abin yin ma ruwan imtina bil maut tunda nan Allah yana faɗin abubuwa na ni'ima da yayi ne ya samar da mutum ya ba shi halitta mai kyau ya nuna masa hanyar rayuwa sannan mutuwa ta zo ya mutu to zaka iya ganin to menene abin minna a cikin mutuwar to shi ma akwai minna babba a cikin mutuwa saboda al-mautu rahmatul lil khalq shi ma shi ma a cikin mutuwa akwai rahama saboda yau idan da Allah zai sa akwai mutumin da yake shekar ta ɗari biyu idan ka zaka tambaye shi to zaka tara shi wannan bai ma san da yake ba da shi da ɗan jijin da kike ne bai ma san a ina yake baya cin hayyacinsa baya cin hankalinsa bai san me yake ba ko da bai san inda yake ba saboda ya wuce ɗaurin rayuwa ya zo lokacin da komai nasa yana kwasa da ya huta bai samu ya hutan ba haka nan idan ka wuce ba a lahira Allah ya rama labari kan kafirai a wuta a wutar da ya sa akwai azaba amma ba mutuwa kaga aka faran nan kullun cewa suke da mala'iku masu gadi da zuwa qalu ya maliku li yaqdi alaina rabbuka mu mutu mana saboda dukkanin abu na azaba an yi shi amma mutuwa sai ki zuwa sai mutuwa a kashin kanta rahama ce ga dan adam dan yau ba daban akwai mutuwa ba da wata ila manyan kafirin da suka damu musulunci da har yanzu suna nasara cikin musulunci da wata ila har yanzu fir'auna yana nan da wata ila har yanzu abu jahl yana nan da wata ila sahabban manzon Allah duk wannan da amma ba su yi karfi ba tun da wannan kafirin sun yi nasara a kansu da suna kamar mutuwa ta sa mutuwa ta sa duniya ta huta daga wannan musharranta ne da shi kanta bawa a ƙarshen kanta salihi ba dan da mutuwa ba to da ya gabar da zai gajiya zai gamu da azaba wanda kuma wannan azabar babu lada saboda shi tsufa rubuce ya tsufa ba inda zaka ji annabi an ce wannan tsufa a ƙarshen kanta ibada ne akwai lada sai dai a babu daya idan mutum ya tsufa yana wani aiki na alkhairi sai ka ya fasa yi saboda tsufa to za a ci gaba da rubuta masa aikin alkhairi amma tsufan nan a ƙashin kanka shi ba ibada bane ba mulada suna da mutuwa sutura ce ga dan adam ya gama rayuwa ya gama da abin da zai bukata sai ya tafi ya huta kuma sannan kafin ma ka je ga hutawarsa akwai hutawa ta hankali daga duk wanda yake a duniya ya yi shekara ɗari ya yi shekara tasa'in ba ma ɗari ba wanda ake cewa balaga na gayatan da fila tura wata ya ga shekara tasa'in to wannan daman ya kai inda ba ma cika tunanin mutum zai kai nan ba to duk wanda yake shekara ɗari in kuka kuna yi shi kowane mutum ne ko ma na mai ilimin addini da ake shi baya rubuwa baya rikicewa to amma zai ta gaya maka cewa ya gaji da rayuwar duniya saboda baya jin daɗin abinci baya jin daɗin komai da ake da daɗin sa a duniya wataƙila iska ma ba daɗin ta yake ji ba in wata AC ce ko baka ya ce a kashe baya jin daɗin komai na duniya sannan abin da ya fi komai azawa duk inda ya juya babu abokansa babu ɗan uwansa babu duk wanda ya saba da shi duk wanda ke da kusa da shi ba zai iya ba shi labarin ba da zai ji daɗi ba saboda baya bada labarin yanzu labarin da ya sani na da yanzu babu shi to saboda mutuwa rahama ce ga dan adam idan ya gama rayuwarsa ne to ta annabi Allah ya kawo bayan ya faɗi summa summa summa sabila sarai ta summa amatu sannan kuma Allah sai ya karɓar sa bayan ya gama rayuwa sannan fa akbaru wata ni'imar kuma sai Allah ya suturta mutum da kabari Allah ya mutum kabari to ita ma ni'ima ce idan da ba kabari sai arfa ya za a yi daga dan adam da wannan cikin tuzarta sai jikin nan yayi at-ta'affu sai ya fara rubewa sai ya fara yin doyi sai ya zama masoyanka na kusa suna neman yaya ta tana gudun wannan gawa da suna kinkamin sa sai ya zama haza akwai ainihin tsauna a firin wannan gawa da haka nan idan ma gawa nan ba ta rube ba in ma gawa ce mai kyau da bata lallace ba to sai arka yadda za a ko mutum ne mara lafiya yin shekaru na jinya to sai a kosa sai an ɗauke shi sai an ajiye shi sai a kosa to balla ce ya mutu ba abin da za a yi jikin ba zai lallace ba kuma amma arka da za a da shi kullum sai an gyara shi to kaga akwai ainihin wahala to Allah sai ya bawa rahama da wannan kabari to da Allah kuma ya kawo tun daga min nubatin kalakawo summa sabila summa sabila sarahu summa amatu fa akbaru duk Allah ya kawo ta aikin Allah nan Allah yana nufin wato alfa'ilul haqiqi nan Allah ya duk waɗannan abubuwa Allah ne yake yin su ko da an ga mutum ne yake yi amma mutum yana yi ne da ilmantarwar da Allah ya yi masa Allah ne sun samu mutum sanin haka to bayan kabari summa idza sha'a ansharahu sannan kuma ran da Allah ya so san da Allah ya so ansharahu Allah sai ya tashe shi lil ba'a sai ya tashe shi ainihin sai ya tashi wani dan adam annashar shine wato a abu da abin da yake abu ne duka bai ta anade wato baksu ma kana maduwiya abu ne da yake yana anade sai a ce an bude shi shine annashar ko daga shi ake cewa ake cewa akwai magani da Imam Bukhari ka a sahihi ko idan an yi mutum wani sihiri an je an binne shi ake cewa wannan irin maganin annushira saboda wani abu ne da aka bude aka bude aka aka binne sai a bude shi a warware shi sannan shi wanda aka wannan sihiri wataƙila wani abu ne na ce aka ɗaure shi sai a warware shi na cewa annushira ɗan inda kalmar nashara to wani abu ne da yake a ɗaure a rufe sai aka bude to wani shi ma kuma idan sha an sharahu ma'anar Allah ya so zai bude shi kamar wanda yake kabari rayuwarsa ta rufe sai a bude ya dawo ci gaba da yin rayuwa kada Allah ya bayyana ranar kiyama nan da idza sha san da Allah ya so saboda a ciki Allah ya yi hannunsa mai sanda da su wancan kafirai da basu da akwai tashi ba saboda kullum tambaye su yaushe za a yi a gaya mana wannan rana ko wai kula mata hazal wa yaushe ne ranar to ne so da Allah ya idza sha'a wato tashin ya ta'allaqu bi mashi'atillahi la bi talabihi tajin nan yara kai da kan da Allah ya so ba kan da shi mutum ya nema ba da da sunna idza sha'a ko kamar yadda Allah ya faɗa wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir kan da Allah ya so ya tashi bayi a wannan lokacin zai tashi ba kan da wani ya ce a yi tashin alkiyama ba ba kan nan Allah ne ba sunna idza sha'a an sharahu sannan Allah ya tashi dan adam idza sha'a kan da ya tashin sa kalla كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وهدائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه التي كلا أي حسن نن za mu ga su ya fassara kalla da hassan ya bi waɗansu ‘yan kaɗan daga malaman luga a wajen tafsirin kalla saboda wannan kalla ɗin tana daga cikin wato min ma'udilatul qur'an kawo kalla lamma yaqti ma amara da kalla anan saboda kalla an dauka a duba kalimatu rad'in wa zajj wa ibtali ma qablaha zantan da wuce bayan cewa ba haka bane ba ake tsafar da wanda ya faɗa to amma a nan gurin menene ma'anar zuwan kalla tunda magana ce Allah yake akan halitta duk kuma gaskiya ne zantan Allah da kuma da haka to ka kalla da za ka tana yin ibtali ma qablaha ba anan kamar da waccan kalla ta ta farko da makaranta kalla inna tafsira mun ba tana yin tsawa ne ga wannan kafirai masu kireta sakon annabi din nan da suka zo lokacin da ibn umar maktum ne to amma nan kalla fa to wasu malaman sai suka guje wa wanda zai ta a tana da wata ma'anar tana da ma'anar haqqan amma in tsararru ne ina da bai mutum biyu ba a malaman duka ina da bai wuce ko zajjar bane ba zan yi amsa amma ibn malamai biyu ba da suka ce ana fassara kalla da haqqan to amma sai dai wata ira ko a yawan larabci a ya zamana shi a kullum abin da ba ku sani ba ko yawan wanda ka sani wanda ba ku sani ba ya fi yawa amma mafi yawan malaman ruga duk sun isa dan cewa gaskiya kalla ba ta da ma'anar haƙƙa a duka zancen larabci to wadannan suka faɗa an sallama musu ne saboda idanun wannan aya an kasa gane ina wannan kalla din ta koma to amma wasu daga cikin da suka kasar cewa ana iya buɗe kalla ta yi rarru ma ta yi ati ba da hama wato ta ɓata abin da zai je wa kafin ita da a ka'ida sai abin ya zo kabla ha sai a kawo kalla to amma nan kalla rad'un ne lil jurud allati ta'ti ba'daha ma'ana kalla lamma ya ƙadi ma a bara mutum faɗan adam har yanzu bai cika ta aikin da Allah ya sa yi Allah ya sa yi imani ya yi ayyuka na gari ya bi manzanni ya gaskata abin da manzanni suka faɗa amma bai yi haka ba to sai Allah ya ce to kalla wannan kalla din ta tsawatar da shi ta amma ta riga yi labarin zuwa a tafsirin da mafi yawan malamai suka yi ko kuma sai a ce kalla din wato kamar mafhumin mafhumin karatun surar duka saboda kallo da kamar wannan kalla ne tana akka da wata kalla din kamar da Allah yana faɗin tunda anan da tace summa idza sha'a anshara ran da Allah ya so zai tashi kafiri saboda wanda kafiran su abin da yafi komai musu duhu a da'awar musulunci shine cewa bayan mutum ya mutu a dawo da shi yasa anan ma Allah sai ya cika shi labarin ana cewa summa idza sha'a anshara wannan abin da kuke da mai tashin nan fa za a dawo da mutum in ya mutu sai Allah ya kawo kalla din saboda kamar ta tsawatar da dai wannan tunanin na cewa ba za a yi tashi ba saka duk wannan ijtihadat ne na malamai akan kawo kalla wanda an rasa inda zaka koma to amma wannan shine ahakan fuskokin da za a yi hamlin wannan kalla din cewa mazmunin wannan jumla cewa har yanzu ko wannan kafirin bai yadda za a tashi shi ka bayan Allah ya ce kalla din kamar to lallai fa za a tashi nan sai Allah ce lamma yaqdu ma amara me yasa har yanzu a tashi ba saboda har yanzu kafiri bai cika ta abin da aka tashi ba har yanzu Allah ya bashi mula akwai dama ta zai iya imani amma har yanzu bai imani lamma yaqdu lamma kuma harfu nafi ne fil madi ويستمر في هذا الزمن الحاضر ko biyar da ake lamma wato tana kore wani abu ne a baya wanda kuma abin da ta kore din nan har yanzu korewa tana nan kamar yadda malamai suka bada hujja da fadin Allah qata arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna dan ce walam ma yarkul al-iman fi qulubikum ko cewa larabawan kawai nan da suke wanda Allah su ne Allah ta muku ba ku ba ne bane ba qulu aslamna ku dai kun shiga musulunci amma walam ma yarkul al-iman musulmin imani bai shiga zuciyar ku a da ba kuma har yanzu nan bai gama shiga zuciyar ku tun da yalan ma tana kora abu ne a baya kuma har yanzu ta ta fara lamfiya to nan kallalan ma ya tsadi wannan kafiri walid ibn al-mughira bai cika ta abin da aka sa ya aikata ba a da kuma har yanzu bai kariyo ga zai musulunta shine lamma ya tsadi ai lam ya fa'ar ma amarahu bi rabbi to bai cika ta ma amara abin da ubangiji ya umarci shi da yi ba na jin wa'azin alqur'ani da gaggatawa ai yanzu wannan kafiri bai yi ba to saboda haka kallon zurul insanu ila ta'ami to Allah zai ci gaba da nuna mai kudura Allah ya ci gaba da nuna masa kudura ta hanyar ainihin kawo abubuwa na halitta da Allah ya yi waɗanda mutum yana kalla kuma suna taimakawa rayuwarsa saboda a nan a ayoyin baya Allah ya faɗi ayoyin kudura a halittar jikin ɗan adam da rayuwarsa a duniya to a nan ayoyin gaba Allah zai faɗi abubuwan da madini kiwamul aiki abubuwan da su ne za su tsayar da rayuwar dan adam kuma duk adam nan ya sani wani abubuwan da su rayuwar su amma dan adam bai taɓa tunanin ta yaya ta kasance ba dan adam kai kallon su ke amma ba ya san ta yaya kai ba ta kawai filma da ta yaya wannan abubuwan ta kasance amma dole rayuwar dan adam da rayuwar dabbobin da yake amfanuwa da su suna rataye da su shi Allah ta kalli yanzu da insanu ila ta'ami wannan mutum kafiri kai ma mumini kowane mutum ma ya duba al'insanin kowa ma ya duba ila ba amini wannan ya duba nazar ya ba Allah ya iya yi ta'addin nazaran da ila ma'ana shi ake da idan da kalla dan karka da an ce mutum ya duba abinci ka dauka ana nufin yayi tunani a kwalwata a'a ya duba kallo da idan sa yadda aka yi abinci sai kam anan ma zai da ayar ubangiji kuma ya sannan nan da wannan aikin Allah ne gwani da ya cancanci abin shi to mutum ya duba ila ta'amihi mutum ya duba ya sa ido ya kalli abincin sa kai fa kuddira wa dubbira lau ta yaya aka shirya ta yaya aka tsara har abinci ya fito har yanzu abinci kan mutum ya tsaya akwai a iya cidin ya duba ta yaya abincin ya samu anna sababun al ma'ko bi fatiha hamlati anna ko anna ko inna ko ya mana inna ya zama isti'nafi ne ko eh ko kuma ya zama anna ma'ana jumla ce bayaniya kal yanzuru al insanu ila da'ami anna ka wana ai ma'ana yanzuru ila tabbina ya duba ta yaya abin ta faru ta lafa ɗaurin abincin ɗauri bayan ɗauri da gara ta lafa an na sababna ma a kabban tashin farko ƙwaya abincin nan mu mu kwararo ruwa sababna ma a min sahab mu kwararo ruwa daga sama ya tuka tabbar ruwan nan ya kwarara a ƙasa sun mashaqaqna al-arda bayan da mu kwararo ruwa ya tuka ƙasa sannan kuma sai mu keta al-arda ƙasa bin nabat ko kafin ma a zo keta da ƙasa kawai mun fara keta ƙasa dai saboda ashaq yana nufin ibad ma kana mustami'a abu ne yana a hada haka sai ka raba su shi ne ka tsaga ai ko to mun kawo ruwa ruwan nan sun mashaqaqan al'ada sai ya tsaga kasa yana tsaga kasa din nan shaqqan tsagawa ta mamaki sai kasa ta dare fa ambatna fiha habban tana tsage wannan sai muka tsirar da habban muka tsirar da habban muka tsirar da wani iri ainihin iri nan alhab ma abin nan kenan kwaya eh kwayar abinci shine alhabbu din kal hinda wa sha'if ko ma yaqtatu al insan ma'ana kwaya daga abin da ita mutum yake ci kamar haƙi kamar gero kamar dawa su ne alhinda alkama wa sha'ir da kwayar sha'ir to sai muka fito da su bayan ruwan ya sauka mun tsaka sai wannan wanda kaga yayi daidai da kamar ayan nan ta suratul qaf da Allah subhanahu wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin muna ta koyar wanda sai gonaki suka fito wa habbal hafi da kwaya da ake girba din da duk suka fito ko wannan kala ba su sai matsala ya faɗa mu ga tsaron da kasan na fa'an batna fiya habban sai ka fitar da kwayar abinci da mutum yake ci wa inaban wa qalban kaga nan ni'ima ce amma Allah yana bada misali da wannan saboda a cikin wannan al-imtinan din akwai kuma idmadi na al-istidlal sai malamai suna ta in kan lura nan Allah yana imtani ne na kai da ruwa ruwan nan da yake kasa sai kasa ta tsage sai kwaya ta fito kaga Allah ya faɗi ni'imar da yayi amma a ciki an haɗe kuma da bada hujja akan tashi kamar yadda haka ta faru kenan to kamar haka ne kuma mutum da yake cikin ƙasa shi ma shi ma idan za a busa ta biyu Allah yana yin ruwa ba da saboda Allah ya wani ruwan sama mai kaurin gaske in an yi busa ranar alƙiyama busa farko to da an yi wannan busa ta biyu sai ƙasa ta da daddare to na daddare duk mutum da yake cikin wannan ƙasa sai ya fito kamar da da ruwan sama ya sauko kwaya a ciki ta fito kaga kuma kwaya a binne take a ƙarshen ta kuma ta fito to haka da an yi wannan busa ya cikin ƙasa shi ma sai ya sai ya fito ta wannan al-imtinan ne wa udmija fihi al-istidlal ala al-ba'd Allah yana fadan baiwa kuma ya hade da bada labarin tashi kita a waccan aya ta sautuka Allah ya bada misalin ai da yake fa an batna bihi jannatin wa habbal hasib mun sako da ruwan nan mun fidda kwaya wa nakala basika mun fidda da dinai la dal'un nabi rizqan lil ibad ko wa ahayna bihi balatan maita ya ka ta ma dun ta taji sai ka kazalika al-khuruj to irin wannan aikin irin da zai afuwa dan adam sai da haka wannan Allah yana faɗin baiwa da dan adam a tare da kuma Allah yana faɗin ba da hujja akan zai tashi dan adam to ba abadda biya habban wa inaban wa qadban sannan muka fito da inibi wa qadban da karan zaki al-usruba wato nan malamai suna fasa malamai suna tafassara shi da ainihin kara kamar na karmami amma karan zaki ake yi saboda nan Allah yana kawo jumla abin da ɗan adam yake ci shi ko wancan karan karma ni busasshen kara to wannan baya cikin wannan sai shi na dabbobi ne na dabbobi kuma yana a gaba Allah ne to da kana anan alqamar kamar karan zaki kamar yanzu kamar kamar itacen raci ka karan zaki ne to amma da awwan da yake suna da irin wannan karar dan adam yake ci wa zaitunan sannan ka fitar da ainihin zaitun zaitun dai shine wannan bishiya dai wanda ake fitar da man din nan da ake amfani da shi wa nakalan muka bi da ainihin dabino kaga anan Allah ya faɗi zaitun da ƴaƴan da komai amma a wajen dabino sai ya kawo sunan bishiyar to sai ya kawo sunan bishiyar saboda nan a farko Allah ta kalli yanzu da insan ila Allah sai ta kalli abubuwan ka da abun mamaki saboda ba ƙwayar dabino sai yake ba a'a bishiyar kanta saboda bishiyar tana da abubuwa da yawa kuma su larabawa musamman sanda Qur'ani yake sauka a lokacin da yake sauka da larabawa yake magana a farko tunda su maza laki fara gaya ko kamar da fada wa uhi ilai hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga to laraba ku fara ji sannan kuma duk wanda yaji shi ma da shi ake to larabawa sun fi kowa sanin bishiyar dabino da amfaninta saboda bishiyar dabino a cikin ta laraba suna abubuwa da yawa na farko dai ga kwayan dabino dabino na kala kala wajen kala uku ne akwai ainihin attamur din akwai aryajis akwai arruba ta kala kala ne akwai busasshen akwai danye akwai mai kala kala sannan a cikin dabinon ma za ka samu wannan abu shiya ɗaya kenan ba wai bishiyar mabambanta ba akwai bishiyar da yake tana ba da ajiya akwai wanda take ba da normal akam ta kala kala biyu to abu shiya ɗaya ma ko da ka baka simple da biyu kala uku sannan bayan bishiyar da biyu jikin bishiyar ita akwai bishiyar da biyu kai akwai kayayyakin amfani akwai ana cikin al'asir shine bawon bishiyar da biyu da shi ake yin irin su kaba da suke yin shimfiɗa wannan kaba ɗin da ake yin tabarma da sauransu da shi suke yin wannan ainihi sannan shi kansa in abin nan ainihin zarbar jikin reshen da binan itacen shi ma suna yin amfani da shi da shi suke yin kafin to ne lokacin suke kere-kere yin abubuwa wanda zaka ji mumbarin annaba an ce kana min asibin naka wannan irin itacen da binan ne shi yana da kauri irin lokacin kafin to su su suke gyarawa yi abubuwa na tantuci da abin amfani hada abu lubi kenan sannan kuma akwai aljari shi ne bawon da binan ainihin ba shi mai kaurin ba bawon da shi ne wanda ya kamar zarawar ne shi ne kowa za a irin za a kamar zare ne in sha ke yin zare a yi igiya da za a ɗora kaya a yi abubuwa na ɗaɗɗaurewa da zare na ɗinki irin na ainihin lokacin to sannan kaga iyakar bishiyar dabino suna tara abubuwa na amfani da yawan gaske a ciki bayan shi dabino da za a duka a nan Allah ya kawo wa zaituna wa nakalan da bishiyar dabino kanta wanda laraba kuma suna kallanta su san amfaninta a kuma duk wannan aikin Allah ne a wahada ika gulban da kuma gonaki gulban wanda gonakin nan masu kauri wannan albul nan bai fassara ta ba ko yace bakati na kasirtul ashja gonaki masu ciya bishiyoyi da yawa amma gulban jam'i ne na aglab al-aglab din da ba yana nufin algali ke asali wato abin da yake kasan shi yana da kauri sosai shine gulban masu kaurin kasa ko kuma wanda kasan nasu ya fi saman nauyi a manyan bishiyoyi saboda mafi aksarin bishiyoyin da ke a cikin ayin alhada'iq lambuna haka su kamar bishiyar dabina za a kasanta yana tasowa da kauri sosai saman kuma ya fili saboda tana yin tsaho wannan kaurin shi ke rike wannan tsawon nata to shi ne ma'anar wannan gulba din masu kauri ya da da wannan gonaki da bishiyoyi masu kauri da yawa wa fakihatan da 'ya'yan itace alfakiha shine kayan marmari ko ma yi ukalu da tafakko wa laysa lil iktiyar abincin da ake ci kawai dan a ji daɗi ba wai abinci na al iktiyar ba abincin da ake jin daɗi kamar lemo da sauransu ne gudan lemo na sha haka da kamar su zai da Allah ya faɗa da kamar ƴaƴan dabinan inibi duk irin wannan abubuwa ne na kayan marmari ana fito don jin daɗi ba dan a ci abinci ba to shine al fatiha to Allah duk ya sa mutum a abincinsa akwai nau'in fatiha sannan wa abban sannan kuma akwai al ab shi al'abu din yace shine matar awul baha'i shi da abin da dabbobi suke ci duka abin da ya ragowa a gonaki na amfani wanda mutum baya ci sai da wadansu su cewa al'ab yana nufin attibin kaikayi sai da al'ab yana nufin ainihin harawa kama da al'ab kawai matar awul baha'i da abin da dabbobi su suke ci wannan kalmar ta al'ab tafsirin ta yana da amfani yana da fa'ida sosai saboda yana da cin abin da malamai suka rawaito daga sai na abubakar Allah ya ƙara masa yadda cewa wata yana wadda an tambaye shi an ce mata a da kansa yana faɗa an tambaye shi me ma'ana wa fatiha wa abba yace amma fatiha hatu faqad arimtum wa wannan kuma ta alfatiha kowa ya sani amma kalmar ta wa abban to wannan ba kanta yace ayu sama'in ayu sama'in tuqilluni wa ayu ardin ayu sama'in tuzilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu bi kitabillahi ma la adri idan na gaya muku ma'anar al'abdu din nan alhali ban sani ba to wata mace ya ta min inuwa wata ƙasar ta ta ɗauke ni idan na faɗa abin da ban sani ba kan san Allah to kaga wannan yana da muhimmanci a tafsirin Qur'ani sani irin wannan cewa ba burgewa bane ina yawan faɗa ba burgewa bane malami ainihin ya ringa ya zauna a dinga masa fatawa yana ba da amsar komai wannan kuskure ne babba saboda ba da fatawa a addini yana nufin ka ce Allah ya ce to sai ka attaqawul ala Allah ne kamar ta ce Allah haka yace kayo Allah duka shine wa naka tawa shi yasa akwai babban malamin musulunci a Shamsuddin ibn al-Qayyim Allah ya kara masa rahama akwai littafin sunansa Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin shi ya kawo malamai suna cewa malamai sune al-muwaqqi'i su ne suke yin sa hannu ce eh Allah ya yarda eh Allah bai yarda ba shine a tauke to sai ya tabbata cewa Ilamul Muwaqqi'in waɗannan ba mutanen masu yi wa Allah doka a addini ya kamata su san ka'idodin yin doka yau wannan littafin akan sharuɗar fatawa da sauransu sai da girman hadarin a ce me da lafiya eh ya halatta bai halatta ba kai wa Allah doka ne a addini to yana sai na abuda ya san hadarin ta me ya abba fatara ga kawai ita kuna san na faɗa muku ne to wata mace za ta min irwa kuma wata kasance za ta ɗauke ni idan na faɗa abin da ban sani ba kalmar Allah to sai ka dinne fatawa duk ma malamin dole ya yi tata tsantsan a fassara zancen Allah me yasa kaji yanzu a kalmomin nan sai da malamai sun fassara an ce wasu malamai sun fassara shi kaza wasu fassara daga wasu fassara daga saboda ne duka ana neman talabul muradu anillah ana neman Allah ya faɗi wannan lafazin a larabci an san lafazin da ma'anarsa kaza to shin haka Allah din yake nufi idan ba haka Allah yake nufi ba ka faɗa abin da kake so kuma ka ji haka Allah yake haka da daidai bane yasa malamai suka ce wa mutuka wajen tatabbu'in gane ma'anar zancen Allah malamai sun rubutu da yawa akan wannan to malamai lallai su kiyaye imam malik bin anas Allah kara masa yadda an mai tambaya malai suna faɗa an mai tambaya matsaloli ne guda arba'in da takwas amma a cikin arba'in da takwas talatin da biyu yace ban sani ba kayan guda goma ya amsa kenan kawai ko goma sha matsala arba'in da takwas ne amma talatin da biyu ne ko da shida imam malik yace bai sani ba mutum mai tattauna na taso da wurin imamu a darin hijira da koma da tambayoyin bai sani ba shi ka ce ban sani ba sai musu malik bin anas ya ce bai sani ba sai ne kuma ba ya zama lafiya ba kaga a tsara su suke cewa ni ba taba ganin wato malamin da yake cewa ban sani ba kuma ta ba ka sha'awa irin Imam Malik shi ne taba jin kunya ba tambaya kuma girman ta ce ban sani ba kuma wallahi ta tabbuɗi ya nuna ya sani saboda san da ya muwadda lokaci bayan lokaci zuwa yake sai ya je biyu su hadisi sai ya- sai a rage waɗannan saboda wannan mutane ma suna da su kasa ganewa ya rikita musu addini an da rubuta aka da aka dauko asalin musulmar da muwaddar ta yi ukun wannan duk ya rubuta hadisin yana rage sai saboda kai wannan kada mutane su gani ni yanzu na gane da kyar ya zama na su goma su gane bai rikita musu ka san da imamu shafi'i ya zo gun sa karanta muwadda imamu shafi'i ya karanta muwadda shekara ɗaya ya karanta ya ya iya muwadda ya gane ta imam malik duk da zai kai shafi ita ita zai wala kuna ganewa da kyau wannan littafin tsohon wannan shekara arba'in yana rubuta shi a shekara ɗaya kake ka iya ba ku gane to haka ake so malamai su dinga yin ta wato taharri wajen kafin su ce Allah yana nufin kaza to malamai su yi taharri dan yanke wa Allah hukunci a addini kuma ba ka da uzuri a gurin Allah na baka sani ba kuma kace ka sani ta kuma idan ka dora mutane ba halin shi ne mutane za su yi wa Allah ibada da abin da ba haka Allah yake ba saba kuma sannan wani ne ya dora su akan haka to wannan an ta da Abubakar ainihin ta ba da haske sosai duk da shi ma babban malamin musulunci a tsahir yana ashir ya ce sai na Abubakar ba wai bai san kalmar abu bane ba akwai abin da kike musu wato wato al-isti'mal a lokacin watakila kalmar saboda ba zai wace balarabu ta tsiyi irin sai na abubakar bai san kalmomin larabci ba to akwai kalmomin da a yare ake daina yin amfani da su to da san da yan yare suka taso a lokacin a yaren an daina amfani da su ba mamaki shi idan ya manta to idan ya fassara da yana da kan wataƙila a gurin kakanni na taɓa jin kaza kaga ya fassara da yana da sani to shi kuma da ya fassara ta Allah da yana da sai garin haƙura abin sani ba sai za ka bai sani ba to wannan shi da abin da ya kamata in dai har malami zai zauna a kujerar ba da karatu to kafin ya zauna ya san cewa akwai la'adiri tana nan tana jira ta ban sani ba ya zama tana cikin kwakwalwarsa in an tambaye shi in an zo inda bai sani bai ce bai sani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara koya mana haka haka dai manzo Allah Allah ya ya da mai komai ko wa Allah maka ma lam takun ta'ala kuma akwai hadisin nan na tima ta kullu marawul a'la manzo Allah ya ce a wannan mafarkin da yayi Allah ya kai shi ya ga ubangiji a wata siffa da Allah ya so ya ga ubangiji a wannan mafarkin a yau ubangiji tambayoyi to a wannan hadisin manzo Allah ya ce Allah ya tambaye shi kima ya tafi mai mala'ul a'la ka san menene abin da mala'iku suke ta tattauna a kai ita bai sani ba ita to a mafarkin nan Allah sai ya sanar da shi in to dai ga ubangiji ta Allah ya sanar da shi fa'alimtu ma bayna as-sama'i wal ardi duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai da na sani har yanzu Allah ba abin da bai sani yake ko ko fa alimtu ma kana wa ma sai duk abin da ya faru da wanda ya faru duk Allah sai da ya san da manzon Allah amma a wannan ilimin na manzon Allah ka kuma wannan hadisin ayoyin nan cewa Allah maka malan ta kunta alam ta'isa Allah ya sanar da shi duk abin da bai sani annabi yanzu ya sani amma aka ba tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi wannan mutumin nan zulkarnaini da Allah yake fada wai tsarka azurga nan wai waye shi ne manzo Allah yake ban sani ba la adari annabiyun am malak ban sani ba wani zurbar ne annabi ne ko kuma mujarrabin sarki ne ban sani ba kaga ba wanda ya isa ku bayan manzo Allah Allah ya zai ce manzo Allah bai sani ba amma da bakin ku ya ce yau ban sani ba kaza ne ko kaza ba kuma dan bai sani din ba saboda manzo Allah ya koyar da mu babu aibi a gurin malami amma Allah da bai sani ba ya ce bai sani ba babu aibi babban aibi shine a bai sanin ba ya bada amsar bai sani ba Allah ya kiyaye mu yana wa fasihatan wa abban da kayan marmari sannan wa abban malaman tafsiri sun ce ai wa abban din nan shine ma tarahul bahai ashe ana nufin dukkanin abubuwa da dabbobi za su iya ci na abincin su kamar karmami kamar ainihin harawa kamar ainihin attibin shine kaikayi to duk wannan abubuwan Allah ce mutum ya kalla menene kallon ya san akwai akwai lamari na Allah ta yaya wannan abubuwan suka tsiro ta yaya suka fito ta yaya suka zama na salihatul lil akal ko ta yaya ta mutum zai iya ci kuma ya rayu su gina mai jiki mutum ya kalli wannan ya san ni'ima ta lamarin ubangiji lokaci yayi alham mata ay tabaqatan wa abba mata allakum wa li al'amikum to waɗannan abubuwa da Allah ya tsirar da su ne Allah ya fi da su mata allakum wannan kamar da muka yi a cikin sotun na ba'ila sotun na lafiya ko ma'ana ai matta'akum bi zalika mata'an Allah ya jiyar da ku wannan jin daɗi da wannan kayayyaki ko ba wata allakum wato akwai wani fi'ili muqaddari da za a halatu wato khalaqa Allahu mata allakum Allah da ya ji wannan dan amfanin ku tamti'an lakum wa li an'amikum da kuma amfanin duk dabbobin ku saboda duk abubuwan duk dabbobi da suke ci to dan adam ya ci amfana dabbobi ma su yi lafiya su amfana dan adam ya amfana alhamdulillah